أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن القطب المختوم والبردق المحمدي المعلوم مولانا السيد أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وعن وارث سره على التحقيق بلال ذائن مولانا الشيخ إبراهيم إنياس رضي الله تعالى عنه بايعك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da wannan lokaci barkanmu da wannan wata mai albarka watan ramadan a kuma wannan rana mai albarka ranar juma'a wanda ba zan ce fara tafsiri ba sai dai ce ci gaba da tafsiri a wancan shekaran Allah cikin yardarsa da ikonsa mun yi tafsiri na 'yan wasu kwanaki kaɗan amma ba mu yi shi a wannan masallaci namu na masu sasul anwar ba ba mu yi shi kai tsaye ba sannan kuma an samu shehu lahadi kakakin faiza wanda shi ya gabatar da yake gabatar da tafsiri bangare biyu tafsirin mata da safe da kuma abin da ya shafi tafsiri na maza na manya da kuma daddare to wannan karan insha Allah tabaraka ta'ala a zan dora daga yadda ya tsaya a wancan shekaran ma'ana tsayuwa na guri sannan kuma za mu dora daga yadda mu muka tsaya a wancan shekaran na abin da ya shafi na ayoyi da muke fassarawa na alkur'ani a wannan wata mai albarka da muke roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya babu albarkan wannan wata musamman an ce wata ne da aka saukar da alkur'ani wata ne na karanta alkur'ani wata ne da ya kamata a dinga tadabburin ma'anoni da suke kunshi a cikin ayoyi na alkur'ani wata ne wanda ya kamata kowane mutum musulmi ya zama yana lizimtan alkur'ani ko da yaushe ya zama da rana yana karanta alkur'ani da daddare yana yawan salloli da nafilfili da karatun alkur'ani a alhamdulillah mun gode wa Allah a shi wannan littafi da Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu wanda shine alkur'ani malamai suna faɗa suna cewa fa bi zikri harfika tatma'innu qulubu alkur'ani da yawan ambatan harafinka ne yawan karanta ka zuciyarmu yake samun nutsuwa wa bi ilmi nahwika yastaqimu lisani in kaga harce na ya daidaita to ya daidaita ne da ilimin nahwu na alkur'ani ya hisna amnil muslimina alkur'ani shine katangan amincin musulmi wa fakhrihim kuma shine alfaharun su ya khaira ma nada qaddihi shafatani ya mafi alkhairin abinda labba biyu suka furta babu duk abinda labban ka zai furta sama da kasa babu abin da ya kai alkur'ani min inda rabbi kad ataitu mufassalan daga wajen Allah alkur'ani ataita mufassalan ka zo mana mufassalan kana ne fayyataccen bayani wa baqita wahyan da'imat tibyani alqur'ani kuma zaka wanzu kai ne wahayi da babu irin sa wanda Allah ya yi wa dukkan halittu wanda yake kullun kana bayyana wa duniya hanyar gaskiya kana bayyana musu hanyar bata domin su guje ta laka fi suduril muslimina rahabatu alqur'ani kana da faffadan guri a zukatan musulmai wanda Allah tabaraka wata'ala ya sa koyaushe suna karanta ka domin yana daga cikin sufofin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda aka zo ya zo a cikin attaura an tambayi wani ba yahudi a zamanin manzo Allah aka ce an ce kun karanta sufofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin attaura yaya sifansa da yake sifanto annabi Muhammad sai yake sifantawa har da al'umman manzo Allah al'umman manzo Allah daga cikin sifansu shine wa anajiluhum fi sudurihim alƙur'anin su yana kirjin su yanzu duk yadda kaga mutane in kaga an ce ga wani littafi na wahayi da ya sauka daga sama an haddace shi to alƙur'ani ne amma ba ka taba samu yau kaga wani fasto a ce maka wannan faston ya haddace bible mahaddacin bible ne har a dinga kiran shi me yake cewa gwani gangaren akan bible ba a samu amma alƙur'ani shi kaɗai ne zaka dinga samun sa yana ɗauke da wannan abu ya hazza man hafizal kitaba bi qalbihi ya mafi girman rabon wanda ya kiyaye alkur'ani da zuciyarsa ya sa'adahu tilawatul qur'ani ya sa'adahu bi tilawatul qur'ani ya jin dadin wanda koyaushe cikin tilawan alkur'ani yake to hikiman waɗannan baitoci shine bayan tilawan alqur'ani akwai tadabburi na ma'anonin alqur'ani tadabburi na ma'anonin sa me ma'anonin sa suke kunshe da shi to alhamdulillah a wancan shekaran mun fara daga sura ta biyu a cikin alqur'ani waɗansu mu da yawa an ce wacce ce surar farko alqur'ani sai kaji an ce suratul baqara suratul baqara ita ce sura ta biyu suratul fatiha ita ce surar farko sannan sai suratul baqara ita kuma sura ta biyu a cikin alqur'ani to mun fassara suratul fatiha surar farko mun fara kuma da suratul baqara sura ta biyu kenan muna kan aya ta arba'in da hudu to wancan karan abin da muka yi mun tsaya akan faɗin Allah domin suratul baqara din ta ɗauko abubuwa da yawa tun kissan yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci annabi Adamu da yadda ya sa mala'iku shi wa annabi Adamu sujada da irin waɗannan abubuwan da yadda shedan ya dinga batar da mutane da yadda kafarai suke bijirewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba su tsayawa su saurari sakon da manzo Allah ya zo da shi to ana cikin haka kamar yadda kuka sani Qur'ani in yana tafiya bayan wato hukunce hukunce da alqur'ani yakan zo da shi to kuma alqur'ani yana zuwa da waɗansu kisas ko kasas kissoshi da tarihi na magabata waɗanda suka shige alkur'ani sai ya baka saboda kai zamo ka samu izina abin da ya faru da su a wancan lokacin to kai ma ka sani in ka kauce wa hanyar gaskiya zai iya faruwa da kai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan ta'amulin manzon Allah yayi ta'amuli ne da dawa'ifu guda uku bangarorin mutane guda uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana Makka lokacin da aka yi mai wahayi yana dan shekara 40 shekara 13 da yayi a Makka din nan manzo Allah mafi yawancin gwagwarmayin da yayi ne da mushrikan Makka sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawancin gwagwarmayin da yayi yayi ne da mushrikan Makka waɗannan mushrikai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta'ammuli da su wanda za ku ga su ne kafirai waɗanda suka tashi kafiran makka ba su da littafi ba su da wani abu wanda za su ce wanda za su yi su ce gashi sun sun amince subhanallah in waɗannan ne a kashe fankokin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da wani littafi sai ya zama annabi shine annabin farko da aka fara aikowa a cikin kafiran maka to waɗannan su ne sunfi na farko jama'a na farko da manzo Allah ya ta'amuli da su sai kuma bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koma Madina bayan hijiransa zuwa Madina yayi ta'amuli da sauran wasu bangarori kamar Yahudu da kuma Nasara in an ce Yahudawa su ne waɗanda suke da awancewan su mutanen annabi Musa ne ba su yadda da annabi Isa ba in an ce Nasara Kiristoci su kuma wanda suka yadda da annabi Musa sannan suka ce sun yadda da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai sun yadda da annabi Isa alaihi wa alihi na Abdul salatu wassalam salam sannan kuma ba su yadda da annabi muhammadu ba sannan kuma sai bangaren musulmai su kuma musulmai sun yadda da annabi musa annabin yahudawa sun yadda da annabi isa annabin kiristoci sannan kuma sun yadda da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to manzo allah bangaren da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gwagwarmaya da su su ne bangaren mushrikan maka masu bautan gunki Yahudawa masu attaura sannan kuma kiristoci masu injila waɗannan ɓangarori uku su ne manzala sallallahu alaihi wasallam yi a wato gwagwarmaya da su amma a cikin ɓangarorin bayan mushrikai waɗanda suka fi tsanani ga annabi sallallahu alaihi wasallam su ne yahudawa da aka zamu ga alqur'ani yana yawan kawo mana kissan banu isra'ila banu isra'ila banu isra'il shine a wancan karar da muka tsaya a aya ta 40 Allah yana cewa ya bani Isra'ila kuru ni'imati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabu ya bani Isra'ila ya ku mutanen Isra'ila ku ƴaƴan Annabi Yaqub in an ce Isra'il suna ne na Annabi Yaqub akaram kallah bashi kawai ka zauna bai bako a bashi ba komai zauna ya banu Isra'ila ya ku ƴaƴan Annabi Yaqub uskuru ni'imati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imar da nayi muku wa auku bi ahadi Allah tabaraka wata'ala ya ce ku cika alkawari na da kuka ɗauka na cewa in manzan Allah ya zo za ku bi shi ufi bi ahadikum ni kuma zan cika muku alkawari wa iya ya farhabun Allah ya ce ni kadai za ku ji tsoro na wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum ku yi imani da alkur'anin nan da na sako wanda yana gaskata littafin attaura da injila da yake hannunku wala takunu awwala kafirin bi kar ku zamanto ku ne farkon kafirai da kuka kafirce wa Allah wala tashtaru bi ayati samanan qalila Allah yace kar ku sayar da ayoyi na da wasu kuɗi yan kaɗan wato ku ɗauki wani abin duniya ya zama kun zaɓi duniya kun juya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya wa iya ya fattaqun ku ji tsoro na ni kadai wala talbisul haqqa bil batil kar ku gwamu tsakariya da gaskiya wa taktumul haqqa ga gaskiyan kuna gani amma ku koyi wa antum ta'lamuna alhalin kuna sane da cewa manzan Allah gaskiya ne alqur'ani gaskiya ne wa aqimus salata ku tsaida sallah wa atawuz zakata ku bada zakka warka'u ma'ar rafi'ina ku dinga sallah da mu'minai masu sallah to wannan aya shine yadda muka tsaya a wancan shekarar yanzu insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi a aya ta 44 an ramma a ja mana aya insha Allah daga nan sai mu fara
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أتامرون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم a ubangiji tabaraka wata'ala bayan ya ambato mana ni'imomi na banu isra'il da yayi musu to sai Allah tabaraka wata'ala yake zargin su akan waɗansu munanan ɗabi'u da suke domin su yahudawa da kuke ganin su babu mutane waɗanda suke shi'uman mutane waɗanda ba sa gode wa ni'imar Allah masu kafirce wa ni'imar Allah irin yahudu Allah tabaraka wata'ala bai yi wasu mutane wanda ya musu ni'ima ni'imar da za ta zamanto wato ta shige misali ta shige sababi da ɗabi'a irin na ɗan adam irin yahudu Allah tabaraka wata'ala yakan iya saukar musu da ruwa abinci daga sama su ci kai ta kai wa ni'imar da Allah tabaraka wata'ala yayi wa yahudawa hatta Allah ya yi magana ma sun ji zancen Allah tabaraka wata'ala amma duk wannan ni'imar sai ya zama da kuma sun kafircewa wannan ni'imar to sai ya zama na wannan aya da aka karanta mana bismillahir rahmanir rahim atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun Allah tabaaraka wa ta'ala yace atamuruna an-nasa yanzu ya ku yahudawa za ku dinga umartan mutane bil birri da su dinga yin aiki nagari suna yin nagarta wa tansawna anfusakum amma ku dinga mancewa da kanku wa antum tatluna al-kitab alhalin kuna karanta littafi na at-taura da yake hannunku na sifofin manzon Allah na yanda Allah ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dalilin saukan wannan aya sun karanta sifofin manzon Allah sun ga manzon Allah gaskiya ne a cikin littafin su to idan wani yahudawan ya suya su ko ɗansu ko abokinsu in sun ga ya shiga musulunci sai su ce masa musulunci gaskiya ne kar ka fita ka dawwama akan musulunci su da kansu suke baɗa amma su kuma me sun ki su shiga musulunci sai Allah tabaraka ta'ala yake musu gori sai yace atamuruna nasa bil birri yanzu za ku umarci mutane da su zauna a cikin musulunci su yadda annabi gaskiya ne su yadda alqur'ani gaskiya ne wa tansawna anfusakum amma ku mance da kanku ku ba za ku je ku karbi musulunci a hannun manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam wa antum tatluna alkitab gashi kuna karanta littafin at-taura ya gaya muku annabi gaskiya ne kuna jin alqur'ani kun san alqur'ani gaskiya ne afala taqilun yanzu ba za ku hankalta ku zamanto masu hankali hankali ba to Allah tabaraka wa ta'ala yake zargin yahudu wannan atamurunan nasa kaman istifham ne amma wato taubih littaubih Allah yana zargin su ya za ku yi ku umarci wasu ku kuma ku hana kanku ya zama da ba za ku yi amfani da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na shiriya ba to sai yasa wai Imam Busiri radiyallahu anhu yake cewa la tukadzib anna al-yahuda wa qad zahu anil haqqi ma'sharul lu'ama'u yace karka yi ƙarya karka kuma musanta cewa yahudu da kake gani da gangan suka kauce wa gaskiya domin mutanen banza ne in ji sa yace jihadul mustafa sun yi musun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gawau anil haqqi wato jihadul mustafa sun yi musun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa amana bi taghuti qaumun hum indahum shurafa'u sai zama na mushrikan da suke bautawa gunki a wajen yahudawa kuma wai su ne abin kirki tare da sun san annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne fa qatalul anbiya'a daga cikin sufofin su mafi muni yahuda zaka samu suna kashe annabawa wattaqadul ijla suka dauki saniya dan maraki kai dan irin dan karamin akuyan nan suka dauke shi abin bautan su ala innahum humus sufa'u al-imam al-busiri yace wannan sune haƙiƙanin wawaye wa safihun in kana neman wawa man sa'ahu al-mannu was-salwa shine wanda al-mannu darba na zuma Allah ya dinga saukar musu daga sama fa narkakkiyar zuma wacce aka yi mata haɗi daga sama Allah yake saukar musu was-salwa da tsuntsun salwa nama Allah yana ba su suna ci amma da suka ci suka ci ba tare da sun yi shuka ba kawai in kana jin yunwa abinci kawai zai sako daga sama amma saboda bakin hali irin na yahudawa sai suka ce kai mu wannan abincin ya ishe mu wa arzahul fum wal qisau suka ce yanzu kan a kawo mana tafarnuwa a kawo mana kekumba shi zamu dinga ci a mazaunin abinci to shine Allah tabaraka wataala yake sifanta su anan yake cewa daga cikin ya za ku yi kuna umartan mutane su bi annabi amma ku ba za ku bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba to Allah ya gaya mana cewa alqur'ani yana cewa allazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani lima taquluna ma la taf'alun dan me kuke faɗan abin da ba za ku aikata ba kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun ai ya girmama a gurin Allah babban laifi a ce ka faɗi abin da ka san ba za ka aikata ba ku ce mutane su bi annabi amma ku kuma ba za ku bi annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sannan Allah yana faɗa akan annabi shaibu ko yake cewa wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an ba na son ya zamana na saba muku akan abin da ni na hana ku na ce kar ku yi kaza a ga ina yi ko na ce ku yi kaza a gani kuma ba na yi in ji annabi shaibu sannan ya zo a cikin hadisi wanda yake sahihi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hazzarar da musulmi kar ya zamana yana sifanta da irin sifan Yahudawa ka zo masallaci ko kai malami ne ko a gidanka aga kana yin wani abu amma kuma wannan abin sai aga kuma ya saba wato da abin da kake kiran mutane akai ko misali ƴaƴanka ne ka ce musu ka su yi kaza kuma a gaban ka sai ƴaƴan kuma su ga kana yin a gaban su kuma su ga kana yin wannan abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi yake cewa yuta bir rajuli yawmal qiyamati ranan kiyama za a zo da wani za a zo da mutum in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fayul qafin nari wannan mutumin manzo Allah yace a kama shi a yi majajjawa da shi a jefa shi a wuta yace fadan daliku aktabi batnihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hanjin cikin sa zai fito gaba daya ya dagwanye a cikin jahannama fa yaduru biha kama yaduru al-himar sai zamana yana kewaye hanjin sa gashi mutum ne yana cikin jahannama an fito da hanjin cikin sa an zubar yana kewaye hanjin cikin sa kamar yanda jaki inji manzo Allah yace yake yake kewaye ar-riha ar-raha an ce ar-raha shine irin injin markade na da wanda zaka ga yin an sa wani dutse an zuba hatsi a kai sai a ɗaure igiya a jikin jaki jaki yana tafiya shi kuma dutsen yana wainuwa yana markaɗa wannan hanjin yadda jakin yake zagayawa manzo Allah ya ce to haka wanda yake faɗan abu baya yi ko yake cewa mutane su yi baya yi ko yake hanawa amma shi bai hanu ba manzo Allah ya ce haka zai shiga jahannama ana juya shi ana juya shi ana yana juya yana juyawa akan hanjinsa fa yaqulu ahlun nar yan wuta sai su taru su kalli wannan mutum su ce ya kula ya kai wani malaka me ya same ka alam takun ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar ba kai ne kake gaya mana a gidan duniya ku yi kaza alheri bane ku bar kaza sharri ne fa yaqulu bala sai ce musu wallahi ni ne kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi na kasance ina umartan ku da kyakkyawan aiki amma ni bana aikatawa wa anha 'anil munkari wa atihi ina hana ku mummunan aiki amma ni kuma ina aikatawa da haka za ku ga akwai wani shahararren shararren wani ba musulmi bane amma kuma yana da kyakkyawan maganganu akan manzo Allah ana kiran shi magandi wani shugaban kasan indiya da aka taba yi babban mutum ne na duniya tana ji da shi wata rana wata mata ta je gurinsa sai ta kai yarta sai ta ce yarta tana shan irin tabako din nan irin abin shekan nan ta ce da Allah tana son magandi ya yi mata wa'azi ta bar sha magandi sai ya ce to ku je ku dawo bayan wata daya sai suka tafi sai suka dawo bayan wata daya bayan sun dawo sai ya ce wa yar yanzu na hana ki daga yau ki bar shan tabako sai maman yarinyar sai ta ce yanzu wannan kalmar ne kawai da zaka faɗa mata kace mu je mu dawo bayan wata ɗaya sai ce mata lokacin da kika zo kika ce in yi mata wa'azi ni kaina ina shekan abu to tun da zan mata wa'azi ya kamata a ce na ba na dina tsawon wata ɗaya to sai na hakurar da kaina na tsawon wata ɗaya yanzu da kuka dawo ni kuma sai na ce ta dina so kaga wannan musulmi ne ya kamata ya ɗauki irin wannan ɗabi'a in za ka yi wani za ka umarci mutane da alkhairi ya zama da kai ne a gaba gaba in za ka hana mutane zuwa wajen shari ya zama da kai ne a baya baya to wannan shine sifan atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al kitaba afala taqilun Allah tabaraka wa ta'ala yace wasta'inu bis sabri was sala wasta'inu ya ku banu isra'il Allah yana gaya musu ku nemi taimako akan dukkan abin da bala'i da musiba da kuke ciki bis sabri ku yawaita hakuri was sala ku yawaita yin sallah wa innaha lakabiratun amma sallah fa babban al'amari ne illa alal khashi'ina sai akan waɗanda suke masu tsananin tsoron Allah su ne sallah ba ta yi musu nauyi zaka ga sallah gashi haka Allah tabaraka ta'ala ke faɗa a inna salata tanha anil fashai wal munkar ko wala dhikrullahi akbar zaka iya samun mutum yanzu subhanallah zaka iya samun mutum yanzu yana iya yin komai da sauransu amma wajen sallah zaka ga yana da nawa zaka ga yana da nawa misali zaka ji an kira sallan asuba sallan asuba din nan da za a kira ana Allahu akbar Allahu akbar to lokacin zaka ji fulanka ya ƙara laushi sai iskan asuba ta yi maka sanyi zaka ji daɗi ya ƙaru maka to wannan yanayi da mutum yake ciki to ana son a lokacin ka samu azima da za ka karfafa ka shine Allah yake cewa wasta'inu ku nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala da me za ku nemi taimakon bis sabri ku yawaita yin hakuri wassala ku yawaita yin sallah wa inna halallai ita sallah la kabiratu babban al'amari ne mai nauyi amma illa alal khashiina sai waɗanda ba su tsoron sai waɗanda masu tsoron Allah su ne zaka ga ko da yaushe ba sa jin nauyin sallah ladan yana cewa hayya ala sala ai sauri a taho wajen sallah to zaka ga sun tashi sun taho wajen sallah walau mu shubran yana cewa nusalli kama kana nabiyyu musalliyan ko muna yin sallah irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah na dufu wa bil baitil harami na hujju wa bil baitil harami nutawifu muna yin aikin hajji muna zuwa mu zagaye dakin Kaaba yanda dukkan musulmai suke yi sallah babban al'amari ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal ahada alladhi bainana wa bainahum as as-sala faman taraka faqad kafara bambancin mu da kafirai in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine sallah in kaga mutum ya bar sallah manzo Allah yace ya zama kafiri bambancin duk wani musulmi da kafiri shine yin sallah wanda duk kaga baya sallah sunan shi kafiri kawai sai dai wata larura kai to wata larura ce za ta zo ta hana mutum yin sallah saboda nauyin sallah ta kai hatta a gurin yaki idan sahabban manzo Allah sun je yaki ba dage musu sallah wasu sukan zo su fuskanci abokan gaba sai wasu su ragu sai su zo su yi sallah su waɗancan suna kalle musu abokan gaba in sun yi sallama waɗannan sai su dawo su fuskanci abokan gaba su kuma sauran su je su yi sallah haka ake yi kai in ta kama ana yin sallah hatta ana cikin yaƙi yaƙi ya kaure ana faɗa da takobi aka ce a lokacin ka kudura niyya ko ba a gabar kake kallo ba kawai ka ji kana yin sallah ba a so lokacin sallah ya shige ka kana kan kan kan da takobi amma kana Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah kana yaki kana sallah saboda girman sallah da haka zaka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa hubbiba ilayya min dunyakum salasa Allah ya sa mun san abu uku in ji annabi a duniya na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aqibu tirare Allah ya sa mun san turare ana son musulmi ya dinga yawan sa turare abu na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wan nisa Allah ya sa mun ina son mata inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata ba shawa irin wanda kake ji a ranka ba na tausayin su na aure su na suna da rauni da sauransu da jinsu a jiki sannan kuma manzo Allah yace abu na uku wa ju'ilat qurratu aini fi salah manzo Allah yace an sa sanyin idaniya ta a sallah in kana son ka ga manzo Allah ya ji dadi to kawai ka ji an kira sallah da haka manzo Allah in yana zaune ma zaka ji ya ce ladanin sa sayyidina bilal ya ce arihna biha ya bilal samu mu ji dadi da sallah ya bilal da haka ana cewa Allahu akbar Allahu akbar zaka ga azimar manzo Allah ta karu saboda Allah yayi kira babu abin da ya kai wa manzan Allah daɗi irin sallah saboda mai yin sallah yana ganawa da Allah ne almusalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa da Allah ne to manzan Allah yana son sallah to zaka samu sallah tana da nauyi amma illa alal khashiina to anan ana son mutum ko da yaushe ya zama yana zuwa masallaci ana yin sallah da shi amma ba zuwa masallacin wani barawo da ake ba da kissa ba ko akwai wani barawo wani babban mutum mai hali a ƙasar larabawa da ya zama yana da ya kwaya ɗaya ita ce za ta gaji dukiyansa shi kuma mai kuɗin gaske ne to amma yana tsoron duk wanda ya auri yan nan kare ya zama na mutumin banza ne idan ya zama na mutumin banza ne kun ga ma'ana dukiyarsa ya koma hannun mutumin banza kenan tunda ya auri yarsa ita ce za ta gaji wannan dukiyar to sai ya zo ya samu matarsa sai ya ce mu yi shawara ya kamata mu nema wa yar mu miji to da ya zo ya samu matar sai ta ce to yanzu ni shawara na sai ta ba shi shawara irin na yan uwan mu mata sai ta ce masa shawara na ina ganin ka je ka zauna ka dinga zuwa masallaci na kwana biyar duk wanda ka ga ya fara shiga masallaci kuma ya zaman to karshen fita masallaci to wannan shine mijin da ya kamata mu aura wa ƴan mu mutum ne na gari to lokacin da suke wannan tattaunawa ashe barawo ya hau ya hauro ta saman katanga ya ji suna nan tattaunawa ya hauro zai yi sata sai ya ji suna gashi za su bada yarsu yarsu da dukiyan gaba ɗaya wani aure ta sai ce to da shigan dan ɗibo su yan kwanuka ga gidan ma gaba ɗaya Allah ya bani barin sauka tunda na ji filan ɗinsu zan dinga zuwa masallaci farawan nan sai ya zama shi ne farkon buɗe masallaci sannan kuma in za a fita shi ne ƙarshen fita a masallaci to mai gidan shi kuma yana lura da shi yana lura da shi yana lura da shi bayan sun yi kwana biyar sai ya kira shi ya ce ka amma malam sallar ka ta burge ni kullum kai ne awwalud dakhilina wa akhirul kharijina farkon shiga ƙarshen fita sai barawon shi kuma garin azarbaɓi sai ya ce ai ba ma yawan sallar ba kawai mutum ne ni ne yawan tilawan alkur'ani bayan haka kuma mutum ne ni mai yawan sadaka mai yawan azumi sai ya ce to gaskiya mai gidan sai ya ce to gaskiya sallar ka ta burge ni amma karatun qur'anin ka da azumin ka ya bani tsoro saboda ban tambaye ka ba dan haka sai ya ce masa to kai hakuri ba irin ka muke nema ba karshe dai bai baki yan ba to kaga ba a son ka dinga zuwa masallaci irin zuwan barawo ko ko kuma ba za ka ga mutum ya zo zai yi sallah ba sai in ya tashi wani damuwa ta matso shi malam Allah ya sako shi a kwana sai ka gan shi a masallaci an zo ana wajen liman Allah ka yaye mu Allah ka yaye mu na wani ko an ce ya je ya sayar da ga su baba su ne fulani da su sholadi yan uwan mu fulani an ce wani ya je kasuwa da kuɗin sa da ya je zai sayi saniya ashe wandan aljihun ya rabu da wandan sai kudin suka shige ta gefe haka to sai je zai yi sallah in ya yi sallah sai ya shafa haka kudin in ya dan ji hankalinsa sai ya kwanta da ya yi haka kudin sai suka shiga gefe da ya shafa sai ya ji babu yana tashi ya ce bala'i subhanallahi haka ya faɗa da ya taba ya yaka yaka ya ji shi sai ya ce oho Allahu akbar sai ya ci gaba da sallah to ai kaga wannan sallah irin ta ake zo bata zamanto wa inna ala kabiratun illa alal khashiina ba ana sa a samu kushu'i sahabban manzo Allah da tabi'ai daga cikin su akwai wanda in sun ce Allahu akbar akwai daga cikin manyan bayin Allah wanda kafarsa ta duru ruwa an samu maruru ya kafarsa ta ja ruwa sosai to in za a yi sai an yi lalas a samu karfe a sa shi a wuta sannan a zirma a cikin ciwon a bula shi a cire dattin matarsa sai ta ce ba za ku iya mai haka ba lokaci ɗaya ne za ku iya mai haka ku bari sai in ya ta da sallah sai ku zo ku cire tun da ya kai ce Allahu akbar aka kira likita ya zo ya kula ciwon ya cire ruwan ya batsa komai har yayi sallama bai san ana yi ba saboda yana munajati da Allah sai da ya gama ya ji kafarsa tana zafi sai ya juyo ya ce me fara aka ce an yi maka magani ne ya ce ku rasa lokacin da za ku bata ni sai ina gaban Allah shi babban damuwansa kenan ko to zaka samu haka salaf suke da irin wannan wani sun ce ya je shi kuma ya ce Allahu akbar a cikin daji sai ga zaki zaki na zuwa sai yana ta sada kafansa to in kai ne kana sallah zaki yana sada kafanka yayi kenan kaga akwai matsala to amma shi lokacin da zakin yake shi da kafansa da aka tambaye shi sai ce wallahi ina tunanin menene hukuncin yawun zaki shin yana bata sallah ko baya bata sallah shi shi damuwansa kenan so wannan shine ana so musulmi ya zama mai yawan kulawa da sallah Allah ya taimake mu albarka annabi shine Allah yake cewa wasta'inu bani isra'ila ku nemi taimako akan dukkan wasu damuwoyinku da sabri da yawaita hakuri wassala da yawan sallah wa inna halalla ita sallah da kabiratun tana da girma illa alal khashiina tana da nauyi sai dai akan waɗanda suke masu tsananin tsoron Allah ba za su ji cewan waɗannan ba su da wani damuwa sannan sallah ta samu a dukkan shara'i'u na annabawa ba manzo Allah bane mu al'umman manzo Allah kadai aka takaice mu da yin sallah dukkan annabawan Allah gaba ɗayan su Allah sai dai umarce su su yi sallah misali sayyidina ibrahim alaihi wa ala nabiyina abdul salatu wassalam zaka ji yana cewa rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ubangiji ka sa ni muqimas salati in zaman to mai tsai da sallah wa min zurriyyati haka zuriya na ma Allah ka sa su su zaman to masu tsai da sallah sayyidina ishaq da sayyidina yaqub jikokin annabi yayan dan annabi ibrahim da jikansa alaihi wassalam su ma suna cewa waje Allah yana cewa waje Allahum a immatan ya haduna bi amrina wa auhaina ilaihim fi ilal khairat wa iqamas sala Allah ya ce muka sanya su suka zamanto jagorori waɗanda suna yin koyi da shiriyar mu muka yi musu wahayi su dinga aikata alkhairi wa iqamas salati kuma Allah ya ce muka yi musu wahayi su dinga tsaida da sallah haka sayyidina Musa alaihi salam annabi Musa shi ma zaka je yana cewa innani ana Allah yana faɗa innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri Allah yana ga annabi Musa ka tsaida sallah haka Allah yana gaya wa Luqman al-Hakim a cikin Al-Qur'ani yana cewa ya bunayya ko Luqman al-Hakim din yana gaya wa ɗansa ya bunayya aqimis salata wa amur bil ma'rufi wanha 'anil munkar ya kai dan dana ka tsaida sallah kai umarni da kyakkyawan aiki kai hali da mummunan aiki annabi Zakariya shi ma haka zaka ga yana sallah fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab mala'iku suka kira shi yana tsaye cikin mihrabi yana sallah sayyidina Isa alaihi salam shi ma zaka ji yana cewa waja'alani mubarak مباركا أينما كنت وأوصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وأوصيني بالصلاة النبي سيأتي ألا يأمن وهيامن وتوسيا الرجع صلى to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma aka gaya wa al'ummansa da su rike sallah to Allah yana cewa allazina su waɗannan masu tsoron Allah ka ji wannan ayan ko su waɗannan masu tsoron Allah wanda suke kiyaye sallah Allah ya ce allazina su ne waɗanda ya zunnuna waɗanda suka tabbatar annahum mulaqu rabbihim lallai za su haɗu da ubangijinsu wa annahum ilaihi raji'un kuma lallai gurin Allah za su koma Allah sai ya ce allazina ya zunnuna annahum waɗanda kalman ya zunnu zanna tana zuwa da ma'anan zato in ka ce zanna ma'ana na zaci ya nuna suna zato to amma in ka ga zanna anna anna ta biyo bayan zanna to a lokacin kuma tana ba da taƙiƙi ba tana ba da ma'anan zato ba ba za ka ce allazina ya nuna annahum su ne waɗanda suke zato ba sai dai ka ce allazina ya nuna annahum su waɗannan masu tsoron Allah su ne wanda suka tabbatar cewa mulaqu rabbihim su din nan masu haɗuwa da ubangijinsu ne sun tabbatar za su mutu su koma ga Allah wa annahum ilaihi raji'un kuma sun tabbatar cewa lallai lallai za su koma gurin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya taimake mu
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينكرون
ubangiji tabaraka ta'ala yace ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al'alamin واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون يا بني إسرائيل يا بنو إسرائيل يا أن النبي يعقوب أصلا سونا إسرائيل شيني سونا النبي يعقوب ما أنسى دلارة شيني عبد الله شيني ما أنن إسرائيل عبد الله da yaransu na can a da suke amfani da shi shi ake kiran annabi yaqub isra'il to dukkan descendant nashi waɗanda suka zamanto sun fito daga tsatsansa sai Allah yake kiransa da yake kiransu da banu isra'il ƴaƴan isra'il shi ne Allah yake cewa ya banu isra'il ya bani isra'il ya ku ƴaƴan annabi yaqub uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imar da nayi muku wa ni faddaltukum ala alalamina Allah ya ce na fifita ku na daga ku akan mutanen zamanin ku a zamanin su banu Isra'ila zamanin su din nan a dukkan duniya ba wata jama'ar da ta kai tasu albarka saboda gatan da Allah ya yi musu amma a zamanin su bayan manzon Allah ya zo sai aka yi naskhin wannan fadala daga kansu manzon Allah da al'ummarsa suka zamanto su ne khay kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi al'ummar manzon Allah suka zamanto su ne mafifitan al'umma saboda me albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi afdalir rusuli kunna afdalul umami saboda albarkan manzon Allah sai ya zama da mu ma al'umman manzon Allah Allah ya sa mu mun fi dukkan al'ummatai saboda girman manzon Allah sai da ya zama na dukkan annabawan Allah gaba daya kowa zaka ji yana addu'an wa alhiqni bis salihin Allah ka hada ni da al'umman manzon Allah haka annabi Ibrahim ya addu'a Allah ka hada ni da al'umma annabi annabi Yusuf haka shi ma ya addu'a annabi Yaqub manya manyan annabawan nan duka suna addu'an Allah Allah ya haɗa su da al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kafin zuwan al'umman annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam banu isra'ila su ne Allah yake cewa ya fifita su akan dukkan talikai to shine Allah yake cewa ku tuna ni'imar da na yi muku gashi Allah yana magana da banu isra'ila yahudawa da suke zamanin annabi amma kuma yana tuna musu ni'imar da yawa iyayensu da kakanninsu cewa me a zamaninsu kafin zuwan annabi anni faddaltukum ala alalami Allah ya ce na fifita ku akan dukkan talikai Allah ya ce wattaqu yawman ku ji tsoron wata rana wato ranar kiyama kenan wanda la tajzi nafsun an nafsin shay'an ba wani wanda zai iya yi wa wani wani abu ranan zaka ga yau mai sirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imrin yawma idin sha'ani yughni Allah yace ranan ne zaka ga uba in ya ga da sai ya gudu dan yayi nan uban yayi nan ba ma sa son sadu uwa duk yanda take kaunan da ranan tashin kiyama in ta ga danta sai ta yi nan dan yayi nan Allah yake saboda wahalan ma zaka iya samu mai ciki wahalar ranar tashin kiyama ya mutu zalu kullu murdi'atin amma arda'at ko in ya uwa tana shayar da yaro in an tashi kiyama za ta dauki dan da take shayarwa ta yi firo da shi wata dau kullu zati hamlin hamla wacce take da ciki ma malam saboda wahalar tashin kiyama za ta yi shi to Allah sai yake gargadin banu Isra'ila yake ce musu ku ji tsoron wannan ranan da ba wani wanda zai iya ma wani gata wala yuqbalu min hashafa'atun ba wani wanda zai iya kawo ceto ba za a karbi ceto da ceton kafiri daga dukkan wani wanda zai zo ya cece shi ba wala yu'khadhu minha adlun sannan ba wani fansa da za a karba na wannan ran wala hum yunsaruna duk wanda suka kauce wa Allah a wannan ranan Allah tabaraka ta'ala yace ba za a taimake su ba shine Allah yake faɗa a cikin wata sura ni'imar da yawa banu Isra'ila yana cewa wal qad ataina bani Isra'ila al-kitaba wal hukma wan nubuwata wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum 'ala al-alamin haqiqa mun ba banu Isra'ila al-kitaba mun ba su littafi wal hukuma muka ba su hukunci wan nubuwata ga annabawa a cikin su wa razaqnahum min at-tayyibati Allah ya ce muka azurta su daga dadadan abubuwa wa faddalnahum 'ala al-alamin Allah tabaraka wa ta'ala yace kuma mun fifita su da yawa akan waɗanda suka shafi wato akan akan mutanen da suka zo a zamanin su to anan wato al-imam al-qurtubi ya kawo wata magana batun sallah da Allah ya ce inna ma khassas salata bizikri min bayni sayyidil ibadat Allah ya keɓance sallah ne da ambato akan dukkan ibadu yace banu isra'ila su yi sallah tanwihan bi zikriha domin Allah ya faɗi ambatanta ya kuma kawo girmanta wa qad kana alaihi salam manzo Allah ya kasance idza hazabahu amrun idan wani al'amari ya dame shi faza'a ila salati manzo Allah sai tashi sauri ya je wajen sallah wa kana yaqulu manzo Allah yana cewa arihna biha ya bilal ka hutar da mu mu ji dadi ka sa ran mu yayi sanyi ya bilal to wannan shine ni'imar da Allah ya wa banu Isra'ila na cewa su kiyaye wannan rana to a aya na gaba da zamu shiga zamu shiga zamu shiga yanzu zamu ga yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake ambato ni'imomi da ya yi wa banu isra'ila da irin gatan da ya musu su kuma ku ji irin butulci da suka yi wa Allah ba za ka taɓa samun wasu mutane wanda suka butulce wa niman Allah irin banu isra'ila ba
duk wani irin ni'ima da ka sani Allah ya musu amma bari ku ji irin butulcin da suka yi musu wa iz najjaynakum
وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وأنتم ظالمون وأنتم تنظرون نعم ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim wa iz faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun wa iz najjaynakum banu isra'ila kutina lokacin da muka kubutar da ku muka tseratar da ku min ali fir'auna daga rundunan fir'auna sojojin fir'auna da ya turo su ya sumuna kum su al'azabi suna ɗanɗana muku azaba mafi munin azaba daga cikin irin azabar da suke muku a gabanku yuzabbihuna abna'akum ƴaƴanku maza za su kama su su yayyanka su wa yastahayuna nisa'akum sai su bar mata su kuma su zamanto musu bayi wa fi zalikum ai a cikin wannan azaba da fir'auna yake yi muku bala'un min rabbikum azim babban bala'i ne daga ubangiji Allah ya turo muku wa iz kutuna wa iz barakna bikum albara kutuna lokacin da muka kekketa muku teku lokacin da fir'auna ya biyo ku muka kekketa teku fa anjaynakum muka tseratar da ku wa aghraqna ala fir'auna muka nitsar da ala fir'auna mutanen fir'auna wa antum tanzuruna kuna kallon su to wannan aya da Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya wa mutanen banu Isra'ila yana daga cikin azabar da Fir'auna ya musu a zamaninsa Fir'auna ya yi mafarki da ya yi mafarki sai ya kira bokaye sai suka fassara masa sai suka ce to fassarar mafarkin kan nan shine za a samu wani ɗa da za a haifa daga cikin banu Isra'ila domin lokacin Fir'auna su ne masu mulki su kuma banu Isra'ila su ne bayi Fir'auna yana azabtar da su to sai suka ce to za a samu wani ɗa daga cikin banu isra'ila da za a haifa ta dalilin wannan ɗan da za a haifa Allah zai rusa mulkinka kun san fir'auna ba karamin shu'umi bane daga cikin shu'umancin sa har yayi da awan allantaka ko yana cewa ana rabbukumul a'la ni ne ubangijin ku mafi girma har Allah yake kiran kansa ka san wata mata ta zo an ce ta ce an ce wa yake halitta aka ce fir'auna ne yake halitta kuma ana cewa yadda bahaushe yake faɗa ba a mugun sarki sai mugun bafaje to fir'auna yana da wani shedanin bafaje sunan shi hamana duk shakiyancin fir'auna hamana ne yake dora shi wata mata da akuyar ta ya mutu sai ta zo wajen fir'auna ina allan su fir'auna ta kira fir'auna fir'auna na zuwa aka ce to kafin ya fito sai ta samu hamana waziri kenan sai ta ce yace me yake tafa da ke wajen ubangiji fir'auna sai ta ce akuya ta ce ta mutu nake so tun da shi ya kera ta ya daga min ita subhanallahi hamana sai ya ce to yanzu kan sai dai ki hakuri ki je ki dawo ta je ta dawo ta ƙara zuwa ya ce ki je ki dawo da ta dawo sai ya ce ki ki hakuri fir'auna yanzu ya shagalta da halittar raƙumi ne sai yasa ba zai samu dama ya zo ya kira ya tayar miki da akuyan ki ba to fir'auna da ya fito sai yake tambaya a fada me ya faru sai aka ce masa ai wata mata ta zo akuyar ta ta mutu amma kuma an ce ta zo tana so a raya mata sai sauri ya razana yana so ya gudu sai hama ne ce aka zauna an shawo kan lamarin ya ce garin yaya sai ya ce ai na gaya mata ka shagalta da halittar raƙumi sai sa ba ka samu daman ɗaga mata akuyanta ba sai ya ce kai ya ce a lokacin ya yi wa hama na wani kirari to sai sa za ka ji malamai suna cewa wai laula hama na la'asalama fir'auna da ba dan hama na ba da fir'auna ya musulunta to fir'auna da yayi wannan mafarki na annabi Musa da ya dame shi suka gaya mai suka ce maza da za a haifa a cikin su ne sai ya ce to duk wasu mazaje na banu Isra'ila da wanda za a haifa da wanda ya tasa dukkan su a kama su a yanka su shine aka na bin mazaje ana kama to a wannan kadiyar lokacin ne aka haifi annabi Musa alaihi salam sai zama na mahaifiyarsa za mu zo mu karanta ayoyin mahaifiyarsa sai ya zama na Allah ya ce ta je ta sa shi a akwati ta jefa shi a cikin ruwa kuma ka gane abin na Allah ne Allah sai kuma ya ɗauki annabi Musan da zai ruguza mulkin Fir'aunan kuma ya kai shi hannun Fir'aunan ya ce a gidan za a raine shi kuma Fir'aunan zai raine shi dan haka dan zaki ya girma to wannan abu da da Fir'auna ya gani sai yasa ana ta yanka maza duk namijin da aka haifa sai a yanka shi to da ana yanka su kuma mata ana tara su ana sa su suna girma ana mai da su bayi to wannan azabar da Allah ya kubutar da banu Isra'ila daga kansa shine Allah yake tuna musu wa izna jainakum ku tuna lokacin da muka tseratar da ku min ali fir'auna daga sojojin fir'auna iyalan fir'auna muka tseratar da ku saboda ya sumu na kun su al'azabi suna ɗanɗana muku azaba mai tsananin raɗaɗi azaba ita ce yuzabbihu na abna'akum za ku haifi ƴaƴa maza kuna ji kuna gani su kama su yanka wa yastahayuna nisa'akum sannan kuma kuna ji kuna gani za su dinga wato mai da ƴaƴanku mata bayi wa fi zalikum bala'un min rabbikum aziz aya cikin wannan abu da suke muku akwai bala'i wanda yake mai girma wa in farakna bikum al-bahra bayan mun yi wannan Allah sai ya ce to ga wata ni'imar zan ƙara tuna muku dan da fir'auna ya zo annabi Musa ya girma an bashi annabta ya yi wa fir'auna wa'azi fir'auna ya kiya musulunta sai annabi Musa ya ce to ka sake mun banu Isra'ila mu da su mu mu tafi fir'auna yaki da daddare annabi Musa ya samu ya tattara waɗanda zai tattara banu Isra'ila suka gudu suna zuwa tekun Maliya din na annabi Musa Allah ya bashi izini ya ɗauki sandansa ya bigi ruwa yana dukan ruwan ruwan sai ya daddare aka samu hanyoyi banu Isra'ila suna gani kogi ya bare biyu suka shiga cikin kogin suka tsallaka Allah ya kubutar da su Fir'auna da shi da rundunarsa suka biyo su baya suna biyo su baya sun shiga cikin kogin Allah kuma ya ce kogin ya haɗe kogin ya haɗe Fir'auna da shi da rundunarsa suka halaka to shine Allah yake ce musu wa in farqna bikumul bahra ku tana lokacin da muka tsatsaga muku teku fa anjaynakum muka tseratar da ku ruwa bai dulmiyar da ku ba wa agarqna ala fir'auna muka nutsar da fir'auna da shi da rundunarsa wa antum tanzuruna kuna kallon fir'auna da idan ku yana nutsewa a cikin ruwa to Allah tabaraka ta'ala sai ya ce
وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة innakum zalamtum إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم
وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم تنظرون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا ت- وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم الله يقارتنا مسوى للإيمان يا مسوى يتشي وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم تنظرون تو- وأنتم ظالمون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa iz wa'adna Musa ku tuna lokacin da muka yi wa annabi Musa alkawari muka kira shi ya zo wajen mu domin munajati 40 laila na tsawon dare 40 summa takastumul ijla bayan annabi Musa ya tafi sai ya zama ku kuma kun riki wani dan maraki min ba'dihi bayan annabi Musa wa antum zalimuna alhalin kuna masu zaluntan kanku thumma afauna ankum Allah ya ce sai muka yi muku afuwa muka yafe muku min ba'di dalika bayan wannan bautan dan maraki da kuka yi la'allakum tashkuruna domin lalle ku gode wa ni'imar da nayi muku to wannan aya dalilin yin ta lokacin da annabi Musa ya ja banu Isra'ila suka tsallake teku kun ga dai ga ni'imar da Allah ya musu na na na, na a, kubutar da su daga Fir'auna ba to amma saboda kafirci irin na Yahudawa suna tsallaka wannan kogi abinda suka fara yi annabi Musa sai ya ce to ga wata ni'ima zan tafi wajen Allah zan je munajati na tsawon dare arba'in yini arba'in zan je za mu gana da Allah tabaraka wa ta'ala idan mun je za mu gana da Allah tabaraka wa ta'ala zai ba ni littafi zan zo muku da shi annabi Musa bayan ya tafi na wannan kwanaki arba'in din ana zuwa ana zuwa kwanaki arba'in din nan bayansa kawai banu Isra'ila ga ni'imar da Allah ya musu fa suna gani kogi ya bare Fir'auna ya halaka kawai sai aka samu wani wai shi sunan shi Musa Samiri sai ya je shi Musa Samiri din wato mala'ika Jibrilu shi ya raine shi kun ga ana cewa fa Musa alladhi rabbahu Jibril kafirun fa Musa alladhi rabbahu fir'auna mu'mina ga Musa da annabi a wato da fir'auna ya raine shi ya zama mumini ga Musa da Jibril ya raine shi ya zama kafiri mala'ika Jibrilu ne ya raine shi to sai ya zama da saban sa tun yana yaro da mala'ika Jibrilu sai yana lura da cewa duk gurin da mala'ika Jibrilu ya bi ya taka ƙasa a gurin kamar nan gurin ko ka dutse ne mala'ika Jibrilu ya taka sai ga gurin ya fitar da ciyawa sai ga gurin ya zama rayayye to wannan abin da ya tashi ya girma sai ya zama da sai ya gane duk ƙasar da mala'ika Jibrilu ya taka ƙasar tana rayuwa don haka sai ya haɗa ya narka azurfa da wasu abubuwa sai ya haɗa timsal gunki na ɗan ƙaramin ɗan akuya sai ya je sai ya damƙi ƙasar da mala'ika jibrilu ya taka sai ya haɗa ya zuba a cikin wannan ɗan maraƙin da aka ɗan maraƙin nan ka taɓa shi sai ka je yana kukan akuya irin yadda akuya yake kuka da aka bayan annabi Musa ya tafi munajati da Allah Musa sabili sai ya ce musu to kai ba wani Allah da annabi Musa zai gwada muku ga Allah ku nan wannan ɗan maraƙin shine Allah ku banu isra'ila kawai shikenan sai suka koma kowa sai ya je gaban wannan gunkin dan akuya ana sujjada in yayi ne masu kuɗi su kawo masu kaza su kawo ana bautawa wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa to lokacin da muka kira annabi Musa za mu yi munajati da shi 40 laila summa takhastumul ijla min ba'dihi sai kuka riki dan maraki bayan annabi Musa wa antum zalimuna kuna masu zaluntan kanku Allah yace bayan wannan summa afauna ankum sai ya zama mun yi muku afuwa min ba'di zalika bayan wannan abu da kuka yi la'allakum tashkuruna dan lalle ku gode wa ni'imar da muka yi muku wa idza ataina Musa alkitaba wal furqana la'allakum tatadun ku tuna bayan annabi Musa ya dawo daga wajenmu ya yi munajati sai ya zama mun ba annabi Musa alkitaba littafin attaura wal furqana al furqana ne wannan littafin yana dauke da ayoyi masu rabe tsakanin ƙarya da gaskiya la'allakum tataduna dan lallai ku shirye da waɗannan ayoyi to wa iz qala Musa liqaumihi annabi Musa da ya dawo sai ya ce wa ku tuna lokacin da ya ce wa mutanensa ya kaumi ya ku mutane na innakum zalamtum anfusakum lallai kun zalunci kanku bittikhadikum al-ijla ta yanda ya zama kun riki wannan dan maraki shi kuke bautawa fatubu ila bariku to ku yi gaggawan tuba zuwa ga mahaliccinku tuban da za ku yi faqtulu anfusakum ko ku kashe kanku gaba daya zalikum khairul lakum inda barikum wannan shi yafi muku alkhairi a gurin malikinku fataba alaikum in kun yi haka Allah zai karbi tuban ku inna huwa tawwabur rahim Allah shine yawan karban tuban bayi ne kuma mai jin kan bayi to anan kun ga Allah tabaraka wa ta'ala abin da yake gaya musu cewa me su tuba idan sun tuba amma hukuncin tuban shine aka ce aka saukar musu da wani duhu aka ce to su kama yaki su kashe junansu kawai shine hukunci kowa ya kashe mai laifi dan uwansa suka yi kisa suka yi kisa bayan sun kashe junansu aka ce to yanzu an yafe muku annabi Musa ya dawo da su bayan ya dawo da su sannan ya zo ya ɗibi wasu daga cikinsu wato za mu tashi a ayar gaba za mu tsaya nan insha Allah tabaraka ta'ala za mu tashi yanda annabi Musa ya ɗibi su suka tafi gurin Allah gobe idan Allah ya kai mu da rai da lafiya to amma dai hukuncin da Allah ya musu bayan sun koma bautan dan maraki shine Allah ya ce faqtulu anfusakum gaba ɗaya ku kashe kanku idan kun kashe kanku kuma ku tuba zuwa ga Allah watakila Allah tabaraka ta'ala idan ya ga kyakkyawan tuban ku to lallai Allah tabaraka ta'ala zai karbi tuban ku domin shi mai yawan karban tuba ne mai yawan gafara ne ubangiji tabaraka wa ta'ala ya datar da mu ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana a takaice insha Allah akwai sanarwa wanda suke guda ɗaya zuwa biyu insha Allah tabaraka wa ta'ala kafin mu yi addu'a a na farko sanarwar da zamu yi alhamdulillah mun gode wa Allah da ya nuna mana wannan rana ɗazu a huduban sallar juma'a mun yi jawabi mun ce muna kira muna ƙara maimaitawa wa dukkan wani wanda yake da hali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa mafi alkhairin abin da mutum zai yi a cikin watan Ramadana bayan yawan karatun Alkur'ani da sauran abin da zai yi shine ya kyautata wa ƴan uwansa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance hadisin sayyidina Abdullahi bin Abbas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan lokacin da manzo Allah ya yawan kyauta shine lokacin watan azumi to da za alhamdulillah a gaban ku da Shehu Lahadi da waɗansu mu dai gaba mu wasu an fara yi ana tarawa akwai ɗaya daga cikin wanda yake ladanai kuma limami na rawatibu a wannan masallaci namu wanda ya rasu kun san shi ya bar 'ya'ya marayu to kuma ba shi kaɗai ba ma akwai makwabta da sauran gidaje da sauransu waɗanda akwai marayu waɗannan muna buƙatan za mu taimaka musu insha Allah tabaraka wa ta'ala da gwargwadon abin da Allah ya sari mana to muna kira ga dukkan waɗanda suke da hali za mu yi wannan akwai kwamitin masallaci suna nan ga mu guda biyu suna nan insha Allah tabaraka ta'ala wanda idan ma baka da access da su to ga gidan Shola Ali yana kusa za a iya zuwa a same shi muna buƙatar mata daga cikin gidajensu waɗanda suke da kaya amma kaya ba ya gagu ba kaya masu kyau wanda ba a sa su sun ji jiki ba ko da mutum ba zai iya ba da kuɗi ba zai iya zuwa da waɗannan kayayyakin idan ya zo da su za a ɗauka za a duba masu kyau a ciki a ba mabukata insha Allah tabaraka ta'ala da haka wannan abu ya fara daga kanmu gaba ɗaya kowa kuma karka ce ka raina abin da zaka bayar faidawul qalil khairun min hirman ka ba da dan kadan ya fa ce ka hana da haka wannan shine kiran mu na farko insha Allah tabaraka ta'ala kiran mu na biyu alhamdulillah a ina so zan mika godiya ta musamman a in yi amfani da wannan dama zuwa ga 'yan uwa na nesa da kusa tunda ana ɗauka online a kwanakin baya yau kusan kwana kusan goma kenan da rasuwan mahaifina Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta da al'umman manzo Allah gaba daya to an samu yawanci 'yan uwa sun yi ta ta'aziyya wanda dai bana nan akwai tafiyar da nayi doguwa to amma a can mutane sun yi ta aiko gaisuwan ta'aziyya wasu ta wasu wasu su kira direct to gaba daya ina amfani da wannan dama ina mika godiya ta musamman ga dukkan waɗanda suka kira da waɗanda suka zo kuma muna tawassuli da wannan wata muna tawassuli da alkur'ani Allah ya gafarta al'umman manzo Allah gaba ɗaya waɗanda iyayensu suka rage suna raye to Allah ya ja musu kwanakin su cikin biyayya da yawancin lafiya albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma ta mu mutuwa in ta zo Allah ya sa mu cika da imani albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan dama nake mika godiya na wa dukkan yan uwa gaba daya maza da mata na kusa da na nesa Allah ya saka wa kowa da alkhairi mu kuma Allah ya kyautata namu karshen albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasahbi wa sallam insha Allah anan zamu dakata sai kuma gobe karfe 9 insha Allah Allah ya kai mu أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته akwai tambayoyi da za a dinga turo da su duk da dai an sa insha Allah tambaya idan ana samun masu tambayoyi to maimakon a ce zamu ba da dama a daga hannu a yi tambaya to ya kamata a rubuta a takarda za a ba wa kwamiti waɗanda suke nan abin da muka sani a cikin tambayoyin sai mu amsa wanda ba mu sani ba kuma insha Allah mu ma sai mu tambayo wa mai tambaya insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya taimake mu assalamu alaikum ya rabbi